الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد صدق الله العظيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين عليكم السلام
to kamar yadda masu saurare kusa da nesa suka ji na bude wannan matsaya mai albarka akan mambarin wa'azi wanda kungiyar jama'atu izalati bid'a wa iqamati sunna sananniyar kungiyar wa'azin musulunci tsantsa wacce Allah ya nufi Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da kafawa da gabatar da ita a cibiyarta ta ƙasa ofishin da ni kaina nake aiki mai hulɗa da harkar wa'azi a wannan tafiya har na ƙasa da ƙasa a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya namiji a tsaya ka san ka Allah ji kan mana Allah rahamce shi Allah ya sa ya huta Allah ji kan babban malaminsa na sunna a sheik alhaji abubakar mahmud gumi wanda shi a sheik ismaila idar bin zakariya da mun ji ya ce malam to mun san a sheik alhaji abubakar mahmud gumi ne sabila da tarbiyyar musulunci da ilimin musulunci da girmama abin da Allah ya girmama da guje wa tsiwa da rashin da'a ga na gaba domin na malama namu sun karantar da mu muka samu masaniyar wajabcin ilimi tare da aiki nagari in aiki nagari koya kan kama to jama'ar ƙasa za ta samu tarbiyya ta aƙidar la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyoyinmu da ayyukan da za mu gabatar da kuma wato hulɗar mu tsakaninmu da juna a fagen rayuwa gaba ɗaya zagamar musulmi gama a birnin kaduna gurin da ashek alhaji abubakar muhammadu gumi ya yi lugudan wa'azi da bayanai na fasarar alkur'ani mai girma littafin Allah zancen Allah wanda barna ba ta zuwa ga alkur'ani gabansa da bayansa kuma ubangiji da ya saukar da wannan littafin zuwa ga fiyayyen halitta Allah gaba ɗaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce inna hadhal qur'ana yahdi inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن تبس وأن القرآن littafin Allah zancen Allah wanda yake kumshe da shari'a mai cike da albarka na cin gajiyar alherin duniya da lahira alkur'ani ya hadi yana shiryar da talikai duka lillati hiya aqwam ga hanyar nan wacce take ita ce mafi miƙewa ba bauɗiya ba zarce iyaka ba sanda a koma baya akan siratan lahil mustaqim wai bashirul muminin alƙur'ani yana yi wa masu imani albishir labari bayani na faranta rai su waye masu mummuni a tsarin musulunci allazi na ya amalo na salihat suna wanda suke aiki nagari abinda allah ne ya ce a yi ya aiko manzansu sallallahu suma ya yi bayanin dacewar wannan aikin da shari'a ya kwatanta wa duniya yadda ake bin shari'ar da faɗarsa mai daraja wajen sharhin alkur'ani hadisin annabi da aikinsa tsarkakakke da ya rau da gabansa ya yi don fasarta alkur'ani da hulɗar manzan allah nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wacce yi tsakaninsa da sahabbansa masoyansa masu imani da gaskiya da da'a da yadda ya hulɗa da makiyansa kafirai fasikai munafukai amma shi da yake hanya Allah yake bi waɗansu kafiran ma saboda kyan halin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da gaskiya tasa da rangwame nasa suka ta musulunta to alkur'ani yana wannan albishir din ga musulmi masu imani allazina ya'maluna salihat albishir da me kyakkyawar rayuwa tun daga duniya ga musulmi mai imani musulma mai imani ko babba ko yaro attajiri ko talaka sarki mai mulki ko wayanda yake mulka masu yawan shekaru da masu jajayen sawu masu tasowa da magidanta da majiya ƙarfi samari to inda suna aiki na gari aka ɗore da aikin ba yankewa har Allah ya mana arzikin cikawa da imani muna masu shaidawa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna lahum ajran kabira tabbas masu wayannan sufofi suna da wani irin lada mai girma shi ne aljanna Allah ka sa dukkan mai yan aljanna firdaus ne da rahamarka ta jama'ar musulmi darasi wani da baki za ka fada wani aikatawa za ka yi ma a gani daga cikin abin da duniya take bukata akwai aiki da ayan nan wa a tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Allah ya nuna musulmi mumini mai imani ba maganar zaman baragada wa a tasimu kuma ku yi riko
bi hablillah da igiyar Allah addinin musulunci ba guda ɗaya kama ya kama gabansa ya can haka wani ya can haka ba jami'an gaba ɗaya alkur'ani littafi ne mai bayani wannan kace gaba ɗaya sai ce kamar yaya Allah ce wala tafarraqu kakkura raba da jama'a a cikin matsayar wa'azin nan ba ga alarama ya karanta ayat nema gashi na kokarta taɓuka fasara ba an yi haka ko? ta kuma akwai sauran bayani aiki to yau gani muhammad athani dan alhaji haya jingir ga waziru sirikin mataimaki na na daya a sheik yusuf muhammad sambo daga cikin yana gudun nan a ko baya gudun idan ka ga bazan da na yi kafin gamsar da sheik sa'id hassan jingir ce ka yi haƙuri sai wa'azin gaba ya matsa sai mun taho tare haɗin kai ko rarrabuwa ya shugabanmu na gudanarwa a sheik abdul nasir abdul muhi yanzu ya sauka a wannan tafiya haɗin kai ko rarraba ga mutanen najeriya ga na ghana ga na sauran makwabtanmu al'ummar musulmi a halin suna 'yan izalatul bidaya wai kamatun suna tan kam ɗazunan da na fita don wani gani in ka ga yawan mutanen da suke tsaye a filin nan duk da hunturin nan kai kasan wannan taron na Allah ne Allah ka karba mana Allah ka saka wa kowa a cikinmu da alheri ga yanzu wa tasimu in mun zo muna karantawa in ka dube mu sai ka ga a ta fasartu gashi ga Muhammad Asani Haya ga Sheikh Yusuf Sambo ga sauran shugabannin malamai ga kaza a haɗe alhamdulillah ya bu a karanta ya zama kowa ya kama gabansa ba a tare ko za a hada Allah saka mana gaba ɗaya da alheri kuma wannan taron ya ƙaryata 'yan farfaganda masu sukan ƙasarmu suna ce ba abinci can bakinsu za a yunwa ta ƙare a kansu don Allah kowa da yake filin nan da ya taho ka wuce gona dubu nawa ka wuce buhun gero dubu nawa ka wuce na masara dubu nawa ka wuce buhun dankali na dubu nawa to ya jama'a ina 'yan jaridunmu ne ina social media kuke cewa ɗan yanar gizo idan wani mai gaba yaran iblis ya kawo wa islam hari runguma hannu za a tsaya ko a mai da raddi to ya kuna ji kuna gani gidajen talabijin ɗin abokan gaban musulunci abokan gaban najeriya abokan gaban maka abokan gaban inda tun musulmi yake sun zo sun kafa arewa 77 ko mene wai sun ja sun ceke sai sun koya wa 'ya'yan musulmi yawo tsirara tsirara maza da mata don allah dan midiyan da ya san abin da yake yi ba zai yi mai da raddi akan wannan ba idan sun kawo muku harin yaƙi ku bi ta hanyar da suka bi ku mai da raddi akwai aya
وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل
to sai addinin musulunci dama in kaga kirki a gurin musulmi da yake aiki da karantarwar musulunci wacce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi ga haƙuri ga juriya ga musulmi ga ɗa'a ga jan hankalin bayi zuwa ga hanya Allah a ruwan sanyi wannan alheri duniya na bukatarsa ta idan wani ya ware ya ce wannan masu wa'azin musuluncin nan masu gaskiyan nan masu rukon amana shi bai yarda ba sai ya daga gwalmi ya dake su to sai ya zuba mai ido in ya zo ya ce a karwa ne a karwa ne a karwa ne shi kisan baya da ake rama shi ne to sai Allah ya ce waqtuluhum masu tsayawa su kashe musulmi su kashe al'umma don su musu fashi ko don su musu sata ko don su hana su sallah ko don su hana su azumi to in ba a gatari ba a kota ta inda duk suka bullo kuma kuma da raddi ta nan don fitina so suke so su sa mutane me fitina a ce mutum ya zo ya zaman duniya nan ya mutu arni Allah tsaye mu Allah ka sa mu cika muna musulmi masu imani ya mutum zai zo ya maka ta yin shiga wuta da hankalinka da mutuncinka da yancinka ya ce ransa ba zai kwanta ba sai ya cusa maka mugun ra'ayi ya gaba ka sallah ko sai ka raina mahaifinka ko sai ka zagi malaminka ko sai ka zagi ƙasarku shi kuma yana da tasu ƙasar fa wani ƙanina da ya je island bayan sun kai wani mataki na karatu aka ce to ku je ku leƙa duniya na zaune makaho da suka je ayyala malam rana asabar da lahadi in ka ji jiniya a biranensu wo wo wo suka ce wannan gwamna ne kawai a ce a'a sun bugu da giya ne suka hohwaɗe a kan hanya gwamnati take ɗaukansu ta duba shaidarsu ta kai su unguwarsu don ba sa yadda su sha giyar ta musu karo ran atinin gwamnati ta hana sun ƙi bin Allah suna bin gwamnatin a makance talata sai dai su ɗan sansani giya sansani giya ta su bugu laraba alhamis jama'a to tuna ka ku je ku yi hutu ranar asabar tsarin yahudu ko nasara sai su dinga ɗarkan giya su dinga ɗarkan giya sai mutum ya ga sama ta haɗe madakar kaf idan ya hwaɗi kai famata ko nuyi walla alaikum sai gwamnatin tasu ta cito a ɗauki motoci da jiniya duk wannan da ya bugu da giya ta makaro a ji a ɗauke shi a kai shi unguwarsu ina rayuwa a gurin wayancan to wai wancan ne zai zauna yana an tewo muku ra'ayi ku lalace kamar su Allah ya kiyaye don a yi biyu-biyu shi wanda ya lalace rikakken ɗan giya zai iya saya mutum yadda ta fito a faransa sabuwar turarawa in mutum zai sha ta dubu ɗari sai bashi amma da zai nemi gwangwanin madara sai hana shi ko ba tsarin shaidan ke can ba in za mutum zai lalace zai ba shi kuɗi in zai yi kirki zai hana to ya jama'ar musulmi Allah ya rufa mana asiri na daga bai kallon na waje ba samun ƙasar da za ka ga tsayayyun matasa irinku wanda zai yi sama ya dire yana sauraron alkur'ani tsawon dare a duniya wallahi sai an tona haka ne ba ga wasu zuce suna zaman banza ba in ka ga saurayi sai a gidan event za je za a bude cinyar mata igani a banza a halaka amma ka duba matasa billahi lafi billahi allazi la ilaha illa huwa gurin nan yawan mahaddata Allah ne kawai ya san yayin mahaddata samari Allah kaɗai ya san irinmu mahaddata dattijai alhaji sani kai ma irinsu alhaji babban ne iyi mana kowa ba da iya nasa ba ko nuban ya hada to ba duk ƙasa take da wannan ba muka tauna da malam mansur ɗaya daga cikin 'ya'yan sheik sa'ida hassan jingir sun shiga jirgin mutanen habasha ethiopia ko da aka je suka sauka a addis ababa daga nan suka shiga jirgi za su je mumbaya da masa ido ya taka ya je check-up a domaman jiki ya ce wallahi da muka bar ethiopia muka shiga jirgi ya ce duk gaba ɗayan jirgin bangaɗen najeriya ɗaya a ciki ba ya ce sai mu baƙaƙe ba mu fi ƙidayar 'yan yatsu ba kuma mun haɗu bakin da bakin ma ba ma jin yaren juna ba ma ɗan najeriya a wannan tafiyar da suka yi ya ce da muka je muka sauka na je wani taro sai na je wani ya ce mu assalamu alaikum waye nawa allahu akbar ya ce na ji ga sallama musulunci ga hausa najeriya ya ce na je na ce ne ne daga ina ya ce daga kano ya ce bari maka ta tambaya kai ɗan izala ne ko ɗan ɗariƙa ko shi'a a izalar ta gaskiyar ko waccan sai ce masa sai ce ni ɗan izala ni ɗan izala ne kuma ta gaskiyar ya ce sai rungume ni ya ce ni daga kano nake a masallacin wato tal'udu nake sallu ya ce bana shekara ta tara a mumbayya a mumbai ya ce kaga zuwa da nake masallacin tal'udu malamanmu suna mana wa'azi ya dinga lasafta su ya ce ina ji ina ɗan kama nan kama nan ya ce da na zo mumbai a nan inda ya ce na samu masu bautar hindu-hindu sun yi da ppr na ne gasu nan ba iyaka ya ce da na sauka musulman da suke nan ya ce ni ne kuma mai fatawa da mai sauraron wa'azi da mara sauraron wa'azi ɗaya ne sanda yana nan ya san cewa allah ya ɗaga darajarsa da ilimi ba sai da ya je can ya gane ashe jin wa'azin da yake ashe shi babban mutum ne to ƙasar da ba ta wa'azi suke zaune a kiɗime wallahi wa'yansu an ce maka za su yi haka ma ba za ka yadda ba daga ne ko ba haka ba ai mu ɗanna mun san zamanin nan duk ba a shekara goma ba da corona ta kururuwa sai ga ƙasashe ana dukan liman a inda ba ka zato ana ɗaure mai wa'azi a inda ba ka zato inda wa'azin kamar nan a yi haka so da kawa ƙaramin arziki Allah ya mana ba karantar da ƙwaƙwalwanmu mu san ubangijinmu Allah wanda bai san Allah ba ya fi kowa jahilci to kaga littafin alkur'ani littafin waye wa ya saukarwa don ya karantar da duniya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to idan mutum ya kafirce sai zagi alkur'ani ko ba a samu masu zagin alkur'ani a duniya to komai bangarka ka ce musu musulmi mutum ya zagi alkur'ani ko ya ce yana da abin da ya fi alkur'ani sau dubu shida sunansa musulmi ana ce wai za ka magata in kayan Allah bai yadda ba gatan ina yake ya mutum zai zagi littafin Allah ya ce yana da gata do wani dan alkur'ani yuna din nan akwai wanda aka saukawa babansa alkur'ani aka saukawa sarkin garinsu wa aka saukarwa da alkur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wane ne muke cewa zancensa fasarar hadisi ce annabi muhammadin ne sallallahu alaihi wasallam aikinsa fasarar alkur'anin ne na nufin fasarar alkur'anin ne maganganun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya fasarta mana alkur'ani yayi aiki ya fasarta mana alkur'ani yayi hulɗa da jama'a ya fasarta mana alkur'ani aka yi aiki a gabansa ya tabbatar ya yi daidai ya fasarta mana alkur'ani sai wani kafiri sai zo ya ce maka shi ba ruwansa da matanta annabi muhammad sallallahu alaihi shi ba annabi ne malamansa ba da kansa zai fasarta alkur'ani da kansa shi ne ƙur'aniyuna ai kafiri ne a tsarari mutum nawa ne ya taho ya ce zai tafiya izala ya kasa ɗaya ko biyu ko goma ne nan da kuke gani malam da ya ziyarar aiki Allah ji kansa a Sheikh Isma'il Idris Zakariya da nazo ina maimaita ziyarar aiki naje jihar Kano naje Bichi sarkin Bichi na wancan lokacin wato ɗan ɗakan Kano yace Allah muku albarka yace kun ɗau babban aiki ya ce su ce usman bin fodiyo manyanmu da suka kafa asalin karantar da sunna a ilmance a aikace a bayanance a rubuce ya ce aikin da suka yi ya yake ya ce amma kusan aikinku tsaurinsa ya fi nasu tsauri domin yanzu wanda ya zo zai yi wa'azi ga mutum ɗabi'i yana da bambanci da wanda ake yaudararsa a waya ko ba bambanci wani ba zai iya ga dama sai je ya bude waya ya ga yadda ake rawa tsirara to yi wa wannan wa'azi ba aiki an kai zamanin da ake samun mai harba tsaraicinsa ko tsaraicinta wata ƙasa su shehu sun yi aran gama da wayan nan yanzu fa yawa kun ga wayan nan ku yi taka tsantsan da ita don ne ya irin mutanen birnin nan wanda ya ce wai yanzu kai so nawa kake sauraron waya na ce na yau na gama wannan lokacin waya wayar ba da ita na ce ba da ita sai me abinda aka juya wa mutum wallahi wanda waya ta mantar da shi hadda alkur'ani suna da yawa wanda hanya waya ta mantar da shi darasin da aka bashi a jami'a yayi ta faduwa suna da yawa wanda waya ta mai da shi dan kiripto suna da yawa ko ba su da yawa ta rushe gidajensu ta rushe jarinsu ta jefa su a kokonto da shakka sun ƙi karanta babin ciniki wanda a babin cinikin ba a ciniki a ɗora shi a kan kokonto da shakka da garabi ko ana yi an mana bayanin wana littattafan fiƙi ko ba a yi ba yanzu mata ya zo da zabuwarsa a kan sama ya ce wannan nawa za ka saya a islam an yadda to ai wannan ya fi ɗan kirifto hankali ko bai fi shi ba ku hankali da kirifto ko kuna so ko ba kwa so kirifto hatsari ne wuta-wuta Allah kiyaye mu bayan wannan wallahi ba sa su abokan gaban nan namu turawa yahudawa ba sa so su ga muna zaune lafiya ba sa so to amma so nawa kaji sun zo sun yi rawa a london sun zagi sarkin ingila sun koma gida an basu yaushe ko kaji suna zagin sarkin china a gabansa ko a midiya ya bar su yaushe kurka ji suna zagin wato sarkin kasar maguza wannan wata fiye su ne rasha suna yi sun yadda a musu to amma wa yake harbo wa 'ya'yan najeriya cewa su zagi shugabanninsu su ne su ba za su yi ba sun ziga samarin ƙasashe daban-daban sun rushe ƙasarsu baka isa kuma ka shiga tasu ƙasa ba sai da biza sai da dokokinsu sai ka je ka shekara talatin haka dawo gida ba ka da gida a ƙasarsu ko ba haka ba ne to amma ba za a gane ba inda Allah ya mana albarkan nan wa'annan zarata wa'annan masu albarka wa'annan danginmu manoma ga gagau sannan wani basa-basa mara kai wai sunansa batire bature jau jau jau ya zo ina sukan ka wai ya fi ka fara fata to a zuwa ratsa sauro a wuce da ni da kai a gani a ga wanda sauran zai wa illa Allah ya ƙara muku albarka Allah ya samu wani da duniya lafiya ina haɗa kaina da ku da sunan Allah don girman Allah duk wanda ya zo ya ce zagi mahaifinka to mu gane maƙiyinmu ne dukanmu nan akwai wanda mahaifinsa ya kai darajar sahabi to idan ka gano zagi ubanka hatsari ne to zagi sahabi ya fi haka hatsari to zagi manzan Allah kuma Allah tsare mu wani irin hatsarin ne wannan bai kai ba mutum ya maka tallan zama dan wuta ka kasa ganewa ya ce ai ya iya makarijin hurufi yana larabci ya ce a zagi sahabbai Allah kai mana tsari matasa 'yan izalatul bidaya wai kamacin sunna akwai aiki a gabanku kuna da sa'o'inku kar ku bar su su bata ku tallata islam a tsarin kira da sunan Allah ba zagi ba duka ba hauka mutanen da 'yan shi'a suka ruda ko a nan kaduna sun halaka saurayi ya fi dubu ishirin saurayi ya ci riba kenan ya mutu yana zagin sahabi wani mara ilimi ya zo ya ɗauke shi ya baza shi a titin mato ya ce tari gwamnatin ƙasarku da ƙirjinka iye allah kiyaye mu wannan bayani yana fahimtuwa ko baya fahimtuwa kai Allah ya haɗa mu da tijawan kirki a filin nan akwai wato alhaji isa wazirin muhammad gombe kuma ya yi mashashara ya san da an ce ni sai na ce zo da zan bari sai an yi sati biya ta sai zaro jiki ya ce bari ya zo saboda ya kwalla kwarai da ya yi aikin Allah Allah ya mar albarka Allah ya taimake shi Allah ya rayar da gidansa ya ku matasa ya ba ku darasi ko bai ba ku ba mu muna da mafaɗa ba za mu zagi iyayenmu ba Allah kiyaye mu ba za mu zagi malamanmu ba ba za mu zagi wanda ya koya mana sana'a ba Allah ƙara mana albarka waɗanda suka yi ɓatan kai Allah ka keɓo bayi ya jama'ar musulmi da Allah idan ka ga wani mutum daga shi sai singilati tek ana dan sanyin nan zaka tausaya masa ya kamata ka ce nemo riga irin ta malam bafa ko shi ma yana jin sabi kamar mai singilati to kaga wa'azin da zaka ma daban da na malam bafa haka ne ƙasar da ba a samun ruwa da ƙasar da ake samun ruwa ɗaya ne ƙasar da take da dausayi da ƙasar da ba ta da dausayi ɗaya ne da Najeriya da Ingila wa ya fi ƙasa mai dausayi da Najeriya da Faransa wa ya fi ƙasa mai dausayi to kaga faransa da ingila kuna ji na wallahi wuya ta yi wuya inda tattalin arziki suke so to sai da haraji sai da haraji ba mai da mai mai da mara mai wa yake da abin sayarwa da mai hatsi da mara hatsi wa yake da abin sayarwa to kai mara hatsi mara mai dorawa jama'a haraji ka yi daidai amma mu masu mai masu shinkafa masu gero masu dawa masu koko masu tumba manyan gumaguman itatuwan katako kai muna daban da wanda yake katala baya da shi sau da ka nake ba shugaban ƙasa ahmad bola tinubu da gwamnati muslim muslim darajar da allah ya bamu ta fi waɗanda ba su da arzikin ƙasa irin namu ko ɗaya ne ko ku bar musu haraji mu ku ƙarfafa mana noma samari za ku yi noma ko ba za ku ku bar musu haraji mu ku ƙarfafa mana jami'o'i makarantun renon yara har zuwa jami'o'i fanni bayan fanni musan duwatsun ƙasarmu na alfarma musan ƙasarmu ta alfarma musan gurin nomanmu na alfarma musan abin da za mu shiga mu ɗebo na lu'ulu'i da zinare a tekunanmu a najeriya ko ba mu da su mu ba 'yan haraji ba ne yan karatu ne mu fito da dukiya mu kira masu jan kunne su mana ne branch ko haraji ba haraji ne a gabanmu ba a ɗaure mana gindi mai noma mai kiwo mai ilimi mai karatu mai kyan hali duka muka duba wannan taro wa aka raba dawa ko kawa fada billahi lazi da taron yan giya ne da yanzu sun fasa taron ga alkur'ani Allah ya gyara halinmu Allah ya gyara tarbiyyarmu Allah ya kyautata adanmu Allah ya kyautata lafazinmu Allah ya karfafe mu da gaskiya Allah ya karfafe mu da rukon amana Allah ya karfafe mu da cika alkawari tun da muka zo gurin nan wa kaji an yanke wa aljihu to da taron suwa na ne fa wallahi gyaran zuciya sai alkur'ani mu rike addinin musulunci da kyau muslim muslim ba sa so in faɗa amma ka san wato idan mutum wawa ne in yana ma wauta baya tunanin ka gane in ya je jangwalo wani gurin da kansa zai shiru da mu musulman najeriya da kiristocin najeriya kafin fara ce muslim muslim wa ya fara ce kirisha kirisha mu muka fara ko su to ya aka suka shiru sun buga sun haɗi haka ne wannan taron da muka yi ku gaya man wani mai addini a najeriya da zai iya tara wannan taron zunzurutun matashi zunzurutun mai hankali zunzurutun mai tarbiya zunzurutun mai ganin darajar mahaifa zunzurutun 'ya'ya ba shegu ba samun ya namu sai dai ire-iren namu haka ne ko ba haka ba so da haka mu saboda tsarin musulunci kira muke kiristoci ku taho ku musulunta yan bautan magiro a daina yi wa dutse gurnani ku zo ku tuba yan ɗariƙun ƙadiriya yan ɗariƙun tijjaniya ku tuba ku daina yadda a ɗauke ku a duhu akwai ku gurin da za a ce ko ka zagi alƙur'ani ba komai billahi lazi kafirci ne ko a lallaba ko a lallaba a faɗa wa mutane gaskiya to wa na zaga wa na doka wa na cuta ku duba shekarun nan nawa in ka zo za ka wuce ta garin da nake bakunci jos ka zo mu je nuna maka gona ta ka ga inda na buɗe lambu wallahi lambu na yanzu in ka tsaya daga nan in namiji na tsaye a wata sai ka zai ko mace ce ko namiji da faɗi ko ɗan tsurut da faɗi to ni ma kenan mai farin gemu balle kai ku tsaya ku yi aiki banda barace-barace kar ku yi tumasanci ku zubar da daraja ku ina amfani roƙe-roƙe kana da mutunci kana da daraja kake na roƙe-roƙe to tun da roƙe-roƙe ma ya kada daraja to don fara fa jama'a ba ma gane roƙe-roƙe da damfara ba amma wanne ne baya ka da daraja to banda lashe-lashe matasa Allah ƙara muku albarka shugaban ƙasa ahmad bola tinubu albarkar musulunci duk muka taru muka jefa maka ƙuri'a marasa hangen nesa ai bayan rabe ne na ce a ba bayan rabe za ka ce musulmi a bahaushe wallahi in ba ma guje ya kwance-kwance ya hausa wani bahaushen sai ya yi tambaya to amma tun da ya iya hausa ba sallah ba azumi ina hausar a in bayan rabe ne ba addini kafiri ne in ba haushe ba addinin musulunci kafiri ne in ba larabe ba musulunci kafiri ne in ba ture ba musulunci kafiri ne idan gwari da musulunci musulmi ne in inyamuri da musulunci musulmi ne in ba fulace da musulunci musulmi ne idan ba fulata ni ba musulunci kafiri ne inda gyara kai ba gyara ko da gyara to sun rude sun ga gani in kaga dama ka ce bahaushe in kaga dama ka ce ba fulata ne kaga dama ka ce yamuri musulmi ba abin da ya dame ni ko kabilanci muke yi ne to ahmad bola tinubu kai musulmi ne akwai 'yan anti-islam ba sa son gwamnatinka sai dai su mutu da bakin ciki ka rike dangi musulmi innama almominu na ikuwa masu koran musulmi a gwamnatinka kakka yadda munafukai ne ko suna da kirki ba su da kirki ko kun kun ce kirishin kirishin ba ku ce kirishin kirishin nan mutum da kun haɗi ina ta ku gwamnatin ya Allah zai rufa mana asiri kuma ku zo za ku kawo mana munafunci munafunci ba kyau Allah taimaki gwamnatin Ahmad Bola Tinubu akan Islam Allah taimake shi akan gaskiya Allah ya haɗa kansa da abokin aikinsa kashim shatima yanzu yaya farin cikin yan izalatul bid'a wai kamata suna da kuka gani ga Sheikh Yusuf Sambo kamar Alif Dalam farin ciki kuke ko damuwa amma aka ware ai basifa ce Sheikh Yusuf Sambo Allah ya maka albarka Sheikh Sa'idu Hassan Jingir Allah ya maka albarka Sheikh Abdul Nasir Al-Muhi Allah ya maka albarka matasan mu Allah ya muku albarka shi wancan ba gidajen mai zagin Qur'ani ina ya samarin nan ne ya kanana za mu haɗa shi da wannan idan ka je ka ɗauko hujja ka buga mai ya sama zai faɗi kama shi ka ce ka tuba mu zo muke ya gyaru lashe-lashen kudin turawa ba zai maka ba ka shekara nawa kana karɓa ka lalace har maka yake zuwa yana rudar marasa ilimi sai ce wai kasu je madina wai mai za su je su yi a madina saboda tsabar kafirci ka tuba ka duniyar nan ba daɗewa ake ba Allah ka kebo bayi kana rudu wallahi kana rudu ka tuba kawai irin irin irin irin mahaukatan yaran nan digital imam kawai digital yana digital yaran anna me amfanin mutum musulmi ya zagi ya zagi islam din ya za a yi mutum musulmi ya zagi alkur'ani ya kwana cikin musulunci ya za a yi ya zagi annabi ya kwana cikin musulunci ya za a yi mutum ya zagi babansa a ce na gari kai zagin wa ya halatta yin abota ba da gaske ba ya halatta jama'a dan Allah mu watsar da ƙarya mu kama gaskiya ku je muku nemi sana'a ku rike amana kar ku yi ha'inci Allah baya barin nasa إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزلوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تؤدون الله تصدق بأن الجنة في الدوس نيد رحمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم